bayan haka darasinmu a cikin wannan littafi na annahul wade fi qawaidil lughatil arabiyya lil marhala al ibtida'iyya al marhala al ula wa thaniya wa thalitha ta'lif ali al jarim wa mustafa amin rahimahumullah tabaaraka wa ta'ala a cikin fi'ilai gaba ɗaya mun tsaya a fi'ilul amr saboda bayan mun yi fi'ilu madin aikin da ya shuɗe da aikin da ake ciki shine fi'ili mudari'i sai kuma fi'ili na umarni a larabci daman su ne guda uku kawai kuma a ka'ida mu ɗan karanta abin da yake ɗan cikin zagayen nan domin ya zamo a matsayin tushe fi'ilul amr huwa kullu fi'ilin yutlabu bihi husulu shay'in fi zaman al-mustaqbal fi'ili na amri cikin harshen larabci shine aikatau wanda ake nema a aikata wato a zamani mai zuwa to shine tamrin awwal ya kawo mana misali to za mu shiga tamrin sani da qabla kulli ismin min al-asma'il atiya wato ka kawo wata kalma shine ka ajiye da shine ka ajiye kafin kowane suna daga cikin sunaye masu zuwa au balihu ko bayan sa fi'lan madiyan yula'imu amma anan fi'ili wanda ya shude ne domin mu gane abin nan mutum ya fahimta ko bai fahimta ba eh algusnu shine reshe to wani fili ne kamata a kawo wanda ya shule eh to algusnu akwai wani azujaju kofi na gilas ko gilasin karan kansa to akwai wani in kasara na ji gefe guda ne kawai ke kawo misali alƙalamu alƙalami ina fi ilimadi za alƙalamu alƙalami ya ɓata ashamsu ashamsu gala'at ashamsu rana ta fito القطار القطار jirgin ƙasa zahab alkitaru albaharu kogi albaharu kogi fada albaharu kogi ya yi tumɓasa asamaru ‘ya'yan itace, ‘ya'yan itace, ehe? To, a ce ‘ya'yan itace sun nuna mana, ‘yan hace sun nuna kuma sai mu ce a kawo mana samful, musamman ma irin ‘ya'yan itace na kwanta gora. Eh, na'am. المصباح المصباح فتلا اوكي ايه to fitilu na kan hanya ko fitilu na ina eh fi'lu madi al-misbahu to in انطفأ انطفأ شنو يا يا متو ذكرسا باب جاء قبل كل اسم من الأسماء الآتية أو بعده فعلا مضارعا يلائمه wannan kuma fi'ili mudari yake so ka kawo kaga wanda ake ciki kenan ba wanda ya wuce ba wannan fa duk yana mana shimfida zai zo ya ce kuma ka kawo wanda za a yi nan gaba الريح iska iska iska wannan da yake kadawa zahabu rihu ko ya habu saboda rihu almu'annas ne majazi amma dai mu ce ya habu rih iska na kadawa algubaru ƙura kaga shi yasa ake son ka san fassara yawwa rih irin wannan iskar da za ta yi ta kada sannan akwai algubaru ƙura wani lokaci iska yin ta kada ta kan zo da ƙura akwai kuma wanda take zuwa da zafi to da bambanci algubaru yasiru shine yana tashi ƙura na tashi da ta ba da sinin ba alhilalu fi'ili mudari tala alhilalu ya ce mai al'ina'u plate plate ko kuma tasa wani irin kwano ne tasa eh wane ne plate yanzu na ga wani plate ma a bankare yake shi in ka zuba abinci ma da kyar zaka kwasa na ce irin wannan ko filet din rowa ne ko abin nan aya yi filet wanda yake cikinsa ya dan shiga yadda zai kwashi abinci al'ina'u ana nufin abin da ake zuba wanda yake ko da ruwa-ruwa ko abinci ko menene tun da kun san mutanen da suna da akwashi an san akwashi ko kamar ya yake ya akwashi iri daban-daban ne amma ka gaya cikin akwashi za a iya zuba abu ruwa-ruwa za a iya zuba abu mai kauri za a iya zuba wani abu kamar awaze-awaze kamar dambu ko ba ka ba? yawwa to kana iya kiransa halina'u amma dai a yanzu wani lokaci hatta irin filetin nan na kwanon da ake zuba abinci sai dai duk wanda ya karanta kawai da irin a halari zai dauka halina abinda ake zuba ruwa ne zalla saboda shi suke amfani da shi wajen maganan alola haka ko maganan wanka na'am eh menene aka ce al'inahu din nan eh to haka ne ko yamla muna cika to ga almisbahu ya sake dawowa okay annaharu fa korama can ya ce albiharu kogi nan ya ce albaharu abin nan annaharu korama ruwan korama ana sha ruwan kogi kuma ba a sha ne bambanci saboda albiharu za ka same shi yana da gishirin-gishiri ba zai shahu ba to kaga irin wannan ne za a iya kamun kifi a ciki saboda ruwan da kifi yake rayuwa to dan adam shi kuma ba ya sha mai hadili ka ga ruwan da dan adam yake sha kifi yana rayuwa a ciki in ko ka ga kifi yana rayuwa a ciki kuma dan adam na sha to sai dai irin tsofin rijiyoyin nan ne wanda wanda aka yi su shekaru hamsin ko ɗari da suka wuce mafiya yawa kuma ruwan rijiyoyinsu bayi da daɗi shi yasa za ka samu lokaci kifi yana rayuwa a ciki na'am annaharu as-safina as-safina kwale-kwale to tajiri safina nan magashi yajiri annaharu tajiri safina akwai wani wani baiti na karin magana a cikin littafin balaga wani okay mu ci gaba kawai alkalam alkalami aha to aka ce hamilul kalam ma yi tun da fili mudari ne kamar shi shi mafuli shi bai zama fa'il ba tun da kaga alkalam za a ce yaktubul kalam ne ai alkalami ba ya rubutu da kansa sai dai ina aljanu ne ba ga wanda ya rike ba da a fi'ilan mudari'an fil makanil khali mimma yati zai ce ka sanya fi'ilin mudari a wajen da babu komai daga cikin jimloli masu zuwa alfa'aratu da yara min alkitti daga kule alfa'aratu ta khafu min alkitti alkalbu kare wara a sahibihi a bayan mai karen ya jiri in aka ce yamshi tafiya ne na na abin nan tafiyan kare ba tafiya ba ne ba gudu ba ne haka shi yasa ke ce ya jiri shi yasa duk abin da za ka ga yana dan gudu haka yana dan tafiya ake amfani da kalman ya jiri inda sai bi kuma sai a ce yamshi idan da dan gaggawa kuma a ce yas'a akwai nau'in gaggawa a ciki eh haka dai addajaja kaza kulle yaumin baida a kowace rana kwai guda daya addajajatu talidu tadau eh ko tabidu kulle yaumin baida kaga zan ce kaza talidu tana haihuwan to kaza haihuwa take yi ko ta kana sakawa yau ko da hausa ma za ka ji an ce kaza ta saka kwai ba a ce ta haifi kwai to su ma da larabcin haka ne sai ka ce ta dawo kowace rana za ta saka kwai guda daya wannan normal kaza kenan ko in ta ce abinci ne ya abin nan inda tana normal kowace rana za ta saka kwai guda daya ina masu kiwon kaji na turawa masu kwai ina jin haka ne ko eh al'ummu uwa kenan al'ummu uwa auladaha ‘ya'yayenta to to taksilu auladaha tunazzifu auladaha da fi'ilan madiyan fil makanil khali mimma yati wannan yana mana general abin nan ne to gashi ya sake mai da mu fi'il madi ya ce mu kawo a inda babu komai din nan alwaladu yaro aljulusa zama kun gani a tsari fi'ili aikatau yana gabatan mai aiki amma yanzu sai ya ce mana za a iya kawo shi bayan aiki a larabci haka ne kamar yadda mu ma da hausa muke fassarawa a ce liman ya yi sallah liman yana sallah liman ko zai yi sallah misali ina fata an gane amma a larabci asali in za a bi ka'ida sai dai a ce sallah liman kaga sai an fara gabatar da aikin tukunan sannan kawo liman amma kaga mun mun juya fassara da Hausa kuma sai ya rude to inda zaka gane cewa ashe yare kaza su ka'idan su kaza ne a wani yaren shirme ne amma su a wajen su ka'ida ce ina fata an gane yawwa liman yana sallah to kana iya fadin haka amma asali yana sallah liman shine fili mudari wannan jumla ce larabci kuma lafiyayyen jumla yana sallah liman ya yi sallah liman su a ka'ida haka ya kamata amma idan mutum yana koyo ya ce liman yana sallah liman ya yi sallah za su gyale shi amma an kaje can gaba kuma sai a gwada maka cewa to ga yadda ka'idan take sai dai abinda za mu fahimta wato kamar larabci suna da option akwai zaɓi saboda asali in aka ce abu ka'ida ce to dole ya bi ka'ida amma mu yanzu hausa ka zo ka ce yana sallah liman za su ce wannan wani wani dan lamari ne ko lamari ne ko almari ne babbar bare ne yana koyon hausa a bar shi dan kwana biyu za a gyara masa yana sallah liman ko dai liman yana sallah ok na'am alwaladu aljulusa to to alwaladu ya kaful julusa ko kafal julusa arrajulu mutum wani mutum fil nahari a cikin korama ta ruwa eh irin kududdufi din nan amma duk da kazancewa kududdufi ba a sha ba ta baci ba eh me kuka ce arrajulu eh fil nahari alkhadimu mai hidima alhujra daki kama ce mai hidima ya yaron gida ko aliyun aliyun ila faransa to aliyu ya tafi faransa me yasa suka sa faransa nan me yasa suka kawo faransa ba su ce london ba saboda su a lokacin sun fi alaka da kasan faransa yasa suka sa za ga misalai ma ko wasu misalan da za su kawo da wannan suna tamrin rabi iti bi khamsi jumalin kullu wahidatin minha mabdu'a bi fi'li madi ka kawo jumloli guda biyar kowace an fara da fi'li madi wanda ya shuɗe na biyu iti bi khamsi jumalin kullu wahidatin minha mabdu'a bi fi'li mudari ka kawo jumloli guda biyar kowace an fara da fi'li mudari in ka ce zahaba aliyun ila faransa yazhabu aliyun ila faransa kaga misalai ne yace bi kamsi jumalin fi kulli wahidatin minha fi'lu amr eh fi'lun amru nan kuma ana neman fi'ili amri kamar me kenan yazhabu ya walad utruk hada a gani saboda shi umarni kamar wani lokaci da dan karfi karfi haka domin a gari تمرين خامس ائت بأربع جمل بكل منها فعل مضارع بحيث تكون أحرف المضارعة في الأفعال الأربعة مختلفة كاكاو جملولي قدا هدو kowace ta fara da harufa na mudari ya can baya ambata mana to wannan kan zamu iya kawo a gurguje domin saboda mutuna waɗannan harufa na mudara'a da farko zamu ce me Aha. To, na biyu fa? Ok, eh, a kawo mana cikakkiyar jumla. Haka guda biyu ko guda uku haka, a gurguje. Tun da daman alhamza ne a da ya da kuma ta da me? Eh. Mm. يذهب علي إلى المسجد في كل صباح وفي صلاة الصبح أها تطبق البنت كعام الفطور an sa yarinya budurwa kullum ita take yin abincin karyawa don a koya mata a gida ai sai ka hada hada wani labari labari gulma gulma haka wai wai wai lalle nan kwana biyu Allah rama zai karbi darasin gaba daya na'am sai na karshe ko an yi guda hudu duka akwai sauran guda dai ko wanda ba mu yi ba na'am eh nunin ne a riga na sai tamrin sadis اكتب الجمل الآتية بعد تغيير كل فعل فعل ماض فيها بفعل مضارع wannan kuma ana son ka canza ne aikin da ya wuce ya koma aikin da ake ciki aikato sara al-kitaru tara as-saqaru eh as-saqar shine shirwa shirwa an san shirwa ko bari yana da baka san shirwa ba lallai kai ka tambaya ka a gwada maka ko a hoto na mai kuka ce tara a sakar safara walidi maridal gulamu نزل المطر عطش الزرع عطش mafiya yawa fi'ilin da yake guda uku sulati kuma wanda yake maksur harsu sani to normally a mudari yakan zo shi ma maksurun ne kaman atisha kaman hasiba da makamantansu in ya zo da kisra a harafi na biyu ba su da yawa to a mudari ima kisra yake da shi ba su da yawa a larabci su ne fi'ilai mafi karanci a larabci haka dai suka ce اكتب الجمل الآتية بعد تغيير كل مضارع بفعل ما to yanzu kuma an juya mudari iya koma madi a gani ko mun gane yugarridu al-usfuru eh yugarridu garrada in kaga tashdidi normally a irin wannan to zaka samu shi ma fi'ilin samadi akwai akwai shadda eh shadda ne ɗauri kenan ɗauri ko kuma dobul ko kamar tsanantawa haka al'usforu shi ne tsuntsu kamar kanari haka yabi'u tajiru albunna eh menene albun kofi eh irin wannan kofi din nan shine kahawa normally idan ya zamo ruwa-ruwa an sa shi a ruwa da mai shine ake kiransa kahawa amma asalin ɗan abin shine albun kofi saboda su laraba suna ba da muhimmanci ga kofi yawwa mun kuma ka ga mutum ya sha to ba so yi bacci ne eh amma bayan nan kofi yana da wani amfani a alar mabai ya ma kaman to shayi fa haka ne menene amfani shayi ganyen lipton akwai wani littafi na mutala ai suna bayani na sai da suka yi babi har uku akan abin da ya shafi kahawa yadda ake yin sa da amfanin sa da menene sai dai wannan mafi yawan littafan mutala ne kaman a ce kana karatu ne a makaranta kana karanta wani layi sai a kawo maka social studies ko general studies ai kaga general studies za karanta abubuwa da yawa akwai science a ciki akwai al'adu akwai zamantakewa akwai labari akwai menene saboda kar ya kasance baka san waɗansu ɓangarori ba ko da kaɗan-kaɗan akwai abin nan nasa da yake kuma kahawan ma iri-iri ne na ƙasashe daban-daban saboda wani lokaci za ga na saudiya akwai ainihin ko ɗanyensa ne da kasan lalle haka yake akwai kuma wanda baƙi kirin ne to mafiya yawa baki kirin an soya shi irin kasashen uganda ina ne tanzania da menene suna shuka ire-iren waɗannan suna ƙonawa akwai amfaninsa akwai kuma rashin amfaninsa na'am ok ya bi utajiru me kuka ce ya gasilul waladu ya dai gasalal waladu ya dai yana da kyau a dinga haɗawa duka yusmirul bustanu yusmirul bustanu asmara albustanu tunazzifu albintu siyabaha tunazzifu نظفت البنت ثيابها يجني الفلاح القطن القطنة حول المضارع في الجمل الآتية إلى فعل أمر واثبت الأمر بشكل yanzu kuma mudari'i ne kamar shi shi amur kuma kai masa wasali a hatarimul mu'allima ina girmama malami hatarim a hafazu darsa ina kiyaye darasi na ko ina haddacewa ihfaz darsa unazzifu alhiza'a ina tsaftace takalmina ko takalmi eh nazzifi alhiza'a aqra'u fil kitabi ina karatu a cikin littafi fil kitabi ashtagilu fil hadika ina shagala da aiki a cikin lambu ko ina shagala da kallo an teko bi sidki ina faɗin gaskiya ina furta gaskiya bi sidki tamrin fil insha to wannan kuma insha'i ne ana so ka kirkiro labari da kulla fi'il min al af'al al atiya fi jumla mufida murakkaba min salasi kalimatin fa aksara ka ajiye wannan fi'ili daga fi'iloli masu zuwa a cikin jumla jumla mai gamsarwa wanda aka ɗora ta daga kalmomi guda uku ko fiye da haka amma ban da biyu kharaja yalbasu aljadida likai ya saba ilal madarasa tunda kamar labari ake so ko likai ya saba ila misali ta sakhriju ta ji tastakhriju shine kana kokarin fitarwa tukhriju kuma kana fitarwa tastakhriju saboda sinun din nan eh eh kana iya ce tastakhriju eh ka faɗi wata mata hakan nan wata mata tana kokarin fitar da man gyada daga cikin gyada to tana fitar da mai daga cikin kwallon abunan ko daga cikin riɗi ta gasilo limaza ta gasilo siya ba ha to istaraha wannan shi kuma ya huta استراح يا خوتا استراح العامل من التعب بعد أن عمل أكثر من ستين ساعة هات خمس جمل في موضوع الأسد توفى فكاو جملة لقدا بيار أما موضوعي شيني الأسد ذاكي تبتدئ كل جملة منها بفعل ماض kowace jumla ka fara ta da fi'ili madi sannan na uku hati kamsa jumalin ka zo da jumloli guda biyar fi maudu'in nahar maudu'i topic din shine korama tabtadi kullu jumlatin minha bi fi'lin mudari kowace jumla fara ta da mudari hati kamsa jumalin ka kawo jumloli biyar ta'muru fiha tilmizan wanda kake umunni madalibi ko dan makaranta bi kamsati amalin da ayyuka guda biyar tartabitu bil madrasa waɗanda suke da alaka da makaranta to kaga anan idan mutum ya aiwatar da waɗannan ya samu aikin da ya wuce da aikin da ake ciki da kuma aikin da za a yi nan gaba da ainihin umarni darasinmu na gaba insha Allah alfa'il shine mai aiki shi karan kansa eh wa halakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk